أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا إن الملأ يعتبرونك ليقتلوك فاخرج فاخرج إني من الناصحين فخرج خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
jama'a saurari ala ramma daga abdullahi ya karanta mana ayo daga cikin alkur'ani mai girma gyara guda biyu wai kun san hausawa suna ce bakin da bakin kimani na zo faɗan sunan mai martaba sarkin tagun faru maimakon in ce na biyu sai na ce na uku na biyu ba na uku ba na biyu sannan kuma akwai ɗan agaji waɗanda suke an ce an gan suna nan suna yawo da t-shirt a jikinsu kame suke ana umurtan wanda mitoci kaɗan duk wanda bai je ya san asalin rigar agaji ba yake yawo da kawai t-shirt to duk abin da ya samu sakamako a gurin ji to sannan kuma yanzu a maimakon shi sai malamin da ya sauka a nan wanda na zo don same shi yana wazi malam murtala malam ma malam murtala garba afan shine ya fara muna wa'azi ana saka da alkhairi lokacin da ya sauka sunansa bai shigo mun ba shi yasa sai na ce wani dan uwa to wani dan uwa a sunansa murtala garba afan shine ya fara muna wa'azi yanzu da zai muna wa'azi na biyu kuma shine malam abdullahi sambo shine yanzu da zo ya muna karatu ga alarama nan bai je ko ina ba wato alarama abdulrahman bilyamin shine za su rufa su muna wannan karatu malam abdullahi sambo bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسدر الرئاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استعجل إن خير من استعجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما العدلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى العجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لألي يأتيكم منها بخبر أو جزوة من النار أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يؤكب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين
Allah saka da alkhairi ana rama Abdulrahman Bilalu daga Bauchi da suka shi da Abdullahi Sambu daga Misau ya zo wanda gara shi saboda karshe da zai fara mana karatu daga nan. Allah da Abdullahi Sambu bismillah ka fara mana karatu kamar yadda ya yi zuwa cikin tsari bismillah. Allah rama ku zo ku ci gaba. Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na jihar Bauchi Profesa Rubairu Abubakar Madaki da tawagarsa da sauran waɗanda suke high table sauran masu rufa musu baya yan uwana almajirai da masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna mika godiya da mahalicci makaɗaici mawadaci buwaye gagara misali wanda bisa yardansa da amincewansa muka hallara a wannan farfajiya mai daraja mai kima farfajiyan mai girma sarkin katagun Allah ya ƙara masa imani da saurayi da albarka cikin rayuwarsa muna gode wa Allah da ya bamu wannan dama muna kuma roƙonsa ya Allah ya mana jagora a cikin rayuwarmu saboda akwai malaman da aka tsara waɗanda za su zo su yi wa'azi ba tsawaitawa zan yi ba zan buɗe musu hanya ne su zo su bi hanya turyan-turyan har su kai mu inda za mu tsaya ni alarama ko ka san me yasa Allah ya halici mutum wa ma kalaktul jinni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah mai girma da ɗaukaka ya ce mana bai halicci aljani da mutum ba sai don su bauta masa wato babban hadafi na halittar ɗan adam shine bautan Allah ni alaramma bautan nan tana da ran da za ta kare wa abudu rabbaka واعبد ربك حتى يأتيك اليقين Allah sai ya gaya mana da ya ce mana an halicce mu ne domin bautan Allah to sai Allah ya ce mana wannan bautan ba ta da wani lokaci wanda za ta ƙare kamar yadda ba ta da wani waje inda nan ne za a yi ta da kuma inda ba za a yi ta ba kina ita bautar Allah ba ta da zarfu makanin wala zarfu zamani duk inda ɗan adam yake abinda ake bukata daga gare shi shine ya zama mai bautan Allah ya kamata ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam ya tuna cewa shine halittar da Allah ya fi kimantawa da ba ta daraja da ɗaukaka akan sauran halittu abubuwa guda biyu sun ishe mu mu gane wannan Allah mai girma da ɗaukaka ya halicci mala'iku mala'iku halittu ne masu daraja masu kima a wajen Allah ai Allah rama ba sa sabon Allah ko لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون su mala'iku la ya suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah ga umarnin da yake musu da yake musu wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata duk abinda aka umurce su da su aikata hadda wannan sifa ta mala'iku ta marasa ta rashin sabon Allah a lokacin da Allah ya cewa mala'iku zai halicci wata halitta wacce za ta wakilce shi a bayan ƙasa wajen zartar da hukunce-hukunce mala'iku suka ce a'a ya Allah yanzu ga mu ka halci wani wanda zai je ya yi ta zubar da jini ya yawaita kisa a bayan ƙasa alhali ga mu ƙarshen labari da ya kowa ya sani da abin da ya faru ya faru sai da Allah ya umurci mala'iku su yi sujada wa annabi Adamu a matsayinsa na ɗan adam na farko kaga wannan ma ya isa Allah rahma lokacin nan bai da yawa wannan yana nuna mana kima da matsayin dan adam a wajen Allah madaukaki sannan Allah ya gaya mana karara walaqad karramna ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا dunkulalliyar fassarar ayar ita ce Allah ya ce lalle ya fifita ɗan adam akan da yawa daga cikin halittun da ya halitta ɗan adam saboda kima da darajarsa da fifita shi da Allah ya akan sauran halittu Allah sai ya hore masa hanyoyin tafiya in ɗan adam yana so ya bar wani waje zuwa wani waje sai Allah ya hore masa hanyoyin da zai hau abubuwan da za su hau wato su ɗaga shi daga wani waje zuwa wani waje tun daga lokacin da ake amfani da abubuwan hawa wayanda ba su da sauri har aka zo ana amfani da abubuwan hawa masu sauri irin na zamani wayansu cikin ruwa wayansu kan tudu wayansu cikin iska duk wannan don ɗan adam ya ji daɗin rayuwarsa ya bauta wa ubangijinsa Allah ce ya arguta ɗan adam da nau'o'in abinci iri-iri saboda haka ƴan uwa inda na nufa shi ne lallai Allah ya mana goma ta arziki da ya halice mu mutane bai halice mu dabbobi ba bai halice mu wa'insu ƙwari ba bai halice mu wa'insu abubuwa ƙanana-ƙanana irin su macizai ka dangaru da sauransu duk inda ka wayi gari ka samu kanka a matsayin mutum ka samu kanka a matsayin mutum to lalle kasancewa Allah ya gama maka goma ta arziki me ya saura saura kai ma kai wa Allah yawa saura kai wa Allah musamman kuma bayan Allah ya maka irin wannan gatan kuma sai Allah ya yi ka musulmi ga waɗansu mutane nan Allah ya yi su ya bar su suna bauta irin na wahala kuma bautar da ba za ta musu amfani ba wa'yansu su bauta wa gumaka wa'yansu su bauta wa rana kai akwai masu bautan shanu akwai masu bautan abubuwa daban-daban bautar da ba ta da amfani in ban da wahala kai akwai masu bautan mutane su mutane suke bautawa akwai masu bautan son zukatansu abinda suke yi kenan kai sai Allah ya zaɓe ka yayi ka mutum yayi ka musulmi masha Allah yayi ka ahlus sunna Allah ya maka goma ta arziki me ya saura maka ya kai bawan Allah saura kai ma ka tashi kai abinda ya kamata kai domin ka mori rayuwarka ta duniya ta lahira da lahira duk wani dan adam da ka ganci nan a bayan ƙasa in dai musulmi ne ai shi dan rabbana atina fid dunya hasanatan رب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار daga cikin su akwai wanda suke cewa Allah ka bamu kyakkyawa a nan duniya ka bamu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta saboda ka ci musulmi Allah ya yi shi domin ya rayu a duniya ya ji daɗi ya more rayuwar duniya ya samu daman bautan Allah sannan ya koma la'ira can inda zai samu ainihin ni'imar da ba ta da iyaka ba ta kwatantuwa ba ta misaltuwa ko tuna ta ba a iya yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ai ƙaruna ma me aka ce masa wabtayi وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Allah ya ce wa ƙaruna kamar yadda mutane suke ba shi shawari wattan fi ma ata kallahu daral akhira ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka na duniya wala tansa nasibaka minad duniya amma kar ka manta da rabonka na duniya to saboda haka ashe shi musulmi ɗan rabbana atina fid duniya hasana ne wa fil akhirati hasana sai Allah ya halici ɗan adam tare da wannan daraja da kima da matsayi na musamman da Allah ya ba ɗan adam da kuma wannan abin da Allah ya ɗora wa ɗan adam na cewa rayuwarsa gaba ɗaya bautar Allah ce to sai Allah ya sa ɗan adam yana iya shiga yanayi daban-daban a rayuwarsa in har ɗan adam yana son ya mori rayuwarsa ta duniya ya kuma mori rayuwarsa ta lahira to akwai yadda zai yi ya more su sai Allah ya yi ɗan adam a matsayinka na ɗan adam dole ne wata rana za maka abin da za ka ji daɗi ma dama kai ɗan adam ne wata rana za a maka abin da zai faranta maka rai za a maka abin da za ka ji daɗi za a maka abin da za ka yi murna ɗaya kenan na biyu a matsayinka na ɗan adam kuma dole ne wata rana za a maka abin da ya ɓata maka rai za a maka abin da bai maka daidai ba za a maka abin da baka ji daɗinsa ba na uku a matsayinka na ɗan adam ba manzon Allah ba ba mala'ika ba ba manzon Allah ba dole ne za ka saba wa Allah a wani lokaci kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun inji manzo sallallahu alaihi wasallam to dan adam abubuwan nan guda uku akwai sauran wayansu abubuwa amma wayannan abubuwa guda uku dan adam bai rabuwa da su a rayuwarsa sai Allah ya shiryar da mu akan duk wanda ya samu daga cikin wayannan abubuwa guda uku ga abin da ya kamata dan adam yayi in yayi haka sai ya mori rayuwarsa ta duniya alhamdulillahi ya zauna daɗi salum alum ya rayu a duniya alhamdulillahi sannan ya koma lahira wajen ubangijinsa kuma ya je ya haɗu da alhamdulillahi rahama da kuma jin kai irin na Allah Allah ya koya mana cewa Allah ramma idan har alheri ya same ka ka gode wa Allah Allah zai kara maka kana tuna ayan wa istazana rabbukum وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد lalle ubangijinku ya sanar da cewa idan kuka gode mini zan ƙara muku idan kuka butulce mini azabata tana da sanani to abu na farko da ɗan adam zai yi ya zama mai morewa rayuwarsa ta duniya da kuma ta lahira shine ya zama mai gode wa Allah lokacin da Allah ya masa ni'ima duk lokacin da Allah ya maka wani abin da kake so ka ji daɗi to abin da ya kamata ka yi shi ne ka gode wa Allah gode wa Allah in ji malamai aƙalla yana sama maka abubuwa guda biyu akan ni'ima idan Allah ya maka ni'ima ka gode wa Allah to wannan ni'imar za ta iya ɗorewa aƙalla abubuwa guda uku na farko ni'imar da ka gode wa Allah a kanta to ni'imar za ta iya ɗorewa na biyu Allah zai iya ƙara maka wata ni'ima wanda ba wannan ɗin ba ne wanda watakila ba ta ma cikin tunaninka ba ka ma tuna ta kwata-kwata sannan na uku Allah zai ba ka lada manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa ajaban li amril mu'min akwai akwai abin burgewa akwai abin sha'awa ga al'amarin mumini shi mumini in alheri ya same shi sai ya gode wa Allah fa huwa khairul lahu sai ya zama masa shi ya fiye masa alheri idan kuma wanda shi muke wa magana yanzu idan sabani hakan ya same shi sai yayi hakuri sai hakan ya zama masa alheri zamu zo kan wannan din to kaga kenan idan mutum ya samu ni'ima ya samu abin da yake so ya samu wani abin jin daɗi na rayuwa to babban abin da ake so shine ya gode wa Allah ita godiyar Allah tana da yadda ake yin ta ba kawai addinin musulunci barin mu yayi cewa in ka samu abin farin ciki ga ka gode wa Allah ta yadda kaga dama ba wayansu mutane idan alheri ya same su ko suka samu alheri to hanyar da suke nunawa shine sai su yi ta saba wa Allah su ta hanyar sabon Allah suke gode wa Allah nasu irin nasu godiyan musulunci bai koya mana wannan musulunci ya koya mana cewa idan muka samu alheri ko alheri ya same mu to mu zama masu gode wa Allah mu zama masu gode wa Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith game da ni'imar da ubangiji ya maka ka ba da labari daga cikin ba da labari akwai gode wa Allah cewa ya Allah wannan alherin da ka mini na gode na gode kuma ka gode wa Allah ta hanyar da Allah ya ce ka gode masa in sha Allahu madama bawan Allah ya zama mai gode wa Allah to Allah ko ba zai daina bashi ba kuma Allah zai wato zai dawwamar da wannan ni'imar kuma Allah zai yi ta bashi lada akan wannan godiyar Allah da yayi saboda haka ɗan uwa mu zama masu gode wa Allah a rayuwarmu tabbas mun haɗu da jarrabawa a rayuwa a yau ta ko'ina jarrabawa ta ko'ina wani dattijo ba a fi kwana uku nan baya ba ya bani liv dattijo ne ya fi ni a shekaru amma yana tuka mota yake gamin cewa yanayin da muke ciki yanzu duk wanda ya ce zai yi bayanin ga yadda al'amarin yake wallahi ban isa to yan uwa malam bello umma yan uwa kukan da muke yi da korafin da muke yi yana neman ya fi irin yanayin da muke ciki kaɗan ne ƙallama ta jidu cikin mutane yanzu mai buɗe baki ya ce alhamdulillah kaɗan ne duk inda muka zauna daga korafi sai wayo Allah sai onun ga aimi duk haka muke yan uwa wallahi ka kwatanta kanka da irin waɗansu ɗan uwanka waɗanda suke zaune a wani turare a yau kwatanta kanka da mutanen da suke zaune irin su sokoto irin su zamfara wani ɓangaren kaduna wani ɓangaren niger state wani ɓangaren katsina ka kwatanta kanka da irin su ka gani saboda haka abin da nake so in faɗa ne shine har da yanayin da muke ciki ina ƴan uwa muna gode wa Allah muna gode wa Allah ma dama muna gode wa Allah Allah zai kawo ƙarshen abin mai nuna lokaci ya taso abubuwa guda uku nace na farko a zama ana gode wa Allah lokacin da aka samu alheri na biyu Allah rama na hutar sheka Allah zaka da alheri na biyu shine mutum ya zama mai hakuri mutum ya zama mai hakuri in Allah ya jarrabe ka da wani abu ko irin yanayin da muke cikin nan a zama akwai hakuri akwai juriya akwai dauriwa insha Allah wata rana sai labari sannan na ukun nasu mutum ya zama mai neman gafara daga wajen ubangijinsa mai istighfari tun da dama za ka iya samu za ka iya rasawa za ka iya saƙon Allah in ka samu ka gode wa Allah in ka rasa ka yi haƙuri in ka saƙi Allah ka yi istighfari za ka ga abin mamaki a rayuwanka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yan wa saurari da Abdullahi